بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهادي بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ ائتني لنا بهذا المعبر والكافر إن وجه تقضي لنا بالوفر يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين yamon nuna alaika suna maka gori ana asalin wai cewa sun musulunta min ga yin gitalin ba tare da wani yaki ba mika lafi ga yin sabanin wani su mimman asalama na wanda suka musulunta ba da gitali bayan yakar saminon daga cikinsu to sai Allah ce ya shiga faɗin ce kulka ce la ta munu alai islamu ba ni za ku wa gori musulunci ba to masufin da na zai rakatu ne ayyubi bi islamikum ويقتل قبل قبل أن في الموضع بل بل الله ubangiji ya munnu shine mai gori alaikum gare ku ana da ku dan shi dan shi ya shige da ku da imani zuwa ga imani yan kun da yan kun kasance sadiki na masu gaskiya ne ko be kaule ku cikin fada ku amanna mu imani inna allaha ya'lamu kayfa kayfa samawati wal ardh والله بصير بما يعملون إن الله ubangiji ya alamu ya san gaibar samawati abin da ke boye a cikin samai wal ardi da kasai ai ma gaba abin da ya faku fi ma a cikin su wallahu ubangiji basirun mai gani ne bima ya amalu da abin da suke aikatawa la ya kafa alai shay'un ba wani abin da zai boye ga ubangiji suratul makiyatun wa ayatun وأربعون آية سورة قاب سورة قاب kenan wato shi suna wani dutse ne wanda ke akan shi duniya take shi kuma dutse yana akan ƙasa ƙasa kuma tana ƙasan ruwa to shi ne ubangiji ya kawo bayani to ya sanya musulman sura da sura qab kenan makiyatun makka ta sauka illa in banda wala kada khalaqana samawati wal arda al'aya ta hai zuwa ƙarshen aya to fa madaniyatun to wannan ayoyi na madina ne wai ya kamsu ma arba'una ayatan ita wannan sura aya wato ayoyin ta arba'in ne da biyar bismillahir rahmanir rahim wal qur'anil majid bismillahir rahmanir rahim Allahu alam bi muradihi Allah ne cikin sani da sanya wannan harafi farkon wannan sura wal qur'ani na rantse da al qur'ani al majid mai girma ay al karim mai girma wato ma amana kufaru makata wato da abin rantsuwar muta kafiran makka ba su yi imani ba da muhammadin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون صادق عظيم بل بل ajibun mamaki ma suke an jawo mandarin wai wani mai gargadi ya zo minhum cikin su mutane ba ba mala'ika ba ai rasulun manzo min an butun da kawunan su to kawai yana koratar da su dinnari da wuta ba da ba su bayan tashin kiyama فقال الكافرون كافرين كتي هذا الإنذار وانا غرغدين شيء وانا أبني عظيم ممن تقبل ما معي أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أئذا متنا يزنا يممتو وكنا ترابا مكذب كذا نرجو ذا ساك داود مودر أيوامو kai zalika dawo kuwa raj'un wani abu komawa ne ba'idun mai nisa abu da bai yiwa ne fi ga yadda gode wata wato wajen matukan nisa qad alimna ma tanqulu lakum minhum wa indana kitabun ce ku daina wannan mamaki kada alimna su san mun san matan kusul arzu abin da kasa ke ci mino na jikunkunan su duk wanda aka sa kasa mun san mutum nawa tun daga kabilu ko da annabi adam ba shine farkon kabilu kai da annabi adam ba shine farkon mai mutuwa ba to tun daga shi Allah ya fara sa lissafi har wanda ya mutu yau yau na mutum kaza kenan na kaza da kaza a cikin kasa kuma duk Allah ya san kowane yanda yake kwanci bal kazzabu bi na mata gusul arba abinda kasa ke ce mai nuna cikin kunan su wa inda na kita abu dan muna da wani littafi hadisin mai kiyaye duk abin da zai faru da wanda ya faru huwa lawul mahfuz shine lawul mahfuz wa fi tawfi fi jam'i fi fi jami' al ashiya' al muqaddamah duk abin da Allah zai kaddanta to yana cikin lawul mahfuz bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum wa hum fi amrin balibari kallabo bil haqi sun karyata qur'ani lamma ja'ahu sa'ilin da yazo musu fa mu su fi sha'an nabi cikin lamarin annabi sallallahu alaihi wa sallam wal qur'ani da qur'ani fi amrin suna cikin wani lamari maridin mai girgizawa wato mai raurawa ay mudarribin wato murdaribin mai mai raurawa kalu marratan wani sai su ce ma annabi sahibi shi mai sihiri ne wa sihirin qur'anin ma da yazo sihiri da shi sihiri ne sai su ga wannan bai masu ba wa marratan sai su kuma su ce sha'irun annabi mawaki ne wa sha'irun qur'anin da yazo da shi ma waka ne anan sai su ga ma bai masu ba wa marratan wani yayi kuma sai su ce kai ma yayi annabi boka ne wa kahanatul qur'anin ma da yazo da shi bokanci ne afalam yanzuru ila samaa قومهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا ثم ستاد جيجوين ويانا كان أن أيقوا متن أو أنسوا shin ba za su yi duba ba biyu din da idanunsu motariri da suna masu lura da hukunin da hankulansu hina an karutan da suka yi musun albasa tashin kiyama su duba su ga idan sama'i zuwa sama mana ka'idatan wadda take mai wadda mai kasancewa faɗon bilbishin su su duba su ga kaifa bana ina ha yadda muka gina ta bila umudin ba ge shi kai wa zayyana muka auka muka kuma kawata ta bilka waki da taurari wa ma laha min furujin tun daga san da muka halice ta har zuwa yau su duba su gani akwai wata tsaguwa a cikin ka amma gida nawa aka da ɗan shekaru za ga ya dare ko da nufin ne balantana na kasa to amma ga su masu shekaru aru aru ba taɓa mata shafe ba wala raba madadna wa alqaina fiha rawasiya wa anqadna fiha min kulli zawjin bahij wala raba madadna kasa ma mu muka shehida ta ai da hauna ha mun sun da ta ala wajhil mai saman ruwa wa alqaina muka jefa rawasiya kafafun duwatsu biya a cikin sa a yi jibalan manyan duwatsu dukkan fitowa da za ta tabbatar da zai zama za ta taba rawa da masu zama a kanta ba wa an batuna muka tsirar da min kulli zaujin kowane irin sirfi bahijin mai kyau fiya a cikinta ai yi bahaju da ake farin ciki bihi da ganin sa da husni dan kansa tabsuratan wa zikri li kulli abdin munib tabbatar ai fa Allah zalika mun yi haka ne tafsiran dan lurawa min na da gare mu ga bayi wa zikira kuma dan wa'azi da kullu abdin ga kowane bawa munibin mai komawa ga ubangiji ay rajai mai komawa ila ba'atina zuwa bin mu wa nazzalna min as-samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasiyyin wannan nama an muka saukar da ruwa minan sama'i daga girgije mubarakan mai yawa ai makasir albarkati mai yawan albarka fa ambatna muka muka tsirar da jannatin gonakai bihi saboda ruwan nan wa habba da shuka wato da tsiri alhasidi abin girma da shuka abin girbewa ai almasudu wanda in lokacin girbe shi yayi a girbe shi wannan khala ba wallahala muka halitta itacen dabino ba su katin masu tsawo laha ɗal'o tana da dunje na bidon wato tana da hula na bidon wato mai wanda ke hauhawa juna wato dinje kenan ko ko da a ce tuta ai mata ba kifin babu babu gabanin mai hawan sashin su saman sashi mun yi haka ne rizikan dan arziki lil ibadi gabayi
وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وهينا muka raya ballatan gari maitan busashe bihi saboda ruwan nan to shi maitan ya sauyi fihi al-muzakkar wal mu'annas da namiji da mace duk ana iya cewa maitan ba za a ce maitatan ba kazalika ay misl hadha al-ihya'i irin yadda kaga kasa ta bushe mun dawo mun ba ta ruwa ta yi rai to haka nan alkuruji fitowa zai kasance min alkuburi daga kaburbura ba kai fatan kiruna hu to ya kuke mutun cewa za mu saki ta da ku wala yasfahamu tamana da takalida tabbatawa ne wal ma'ana ma'ana annahu su nazaru sun yi duba wa alimu kuma sun san ma bukira abin da aka ambata كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود kallabar kabilahum qaumun nuh ai ba su suka fara karyata manzo ba annabi kai hakuri mutanen nuh su ma sun karyata manzon su wa ashabur rasul da ma abu tariya to ita rasul hiya bi irin wani rijiya ne kanu da suka kasance muqimi ne suna zama alaiha gefanta da mawashihim da dabbobin su ya abuduna al-asnam suna bauta ma guna gumaka wa nabiyyum annabin su kila an ce hanza la tubnu safwan safwana wato hanzalatu dan safwan wakila ce dai ruba shi bane wani ne dai ban kuma wa samudu samuda su ma sun kare ta manzon Wa- ai kawai salih mutanen su salih وعاد وفرعون وإخوان لوط wa adun adawa su ma sun kare ta manzon su kaumu hudin mutanen hudu shine annabin nasu kenan hudu wa fir'aunu fir'aunu ma ya kare ta manzansa wa ikwanu lutin da ƴan uwan lutin duka sun kare ta annabawansu وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد wa sahaba aikata haka nan ma ma abuta rukuki ai kaumu shaibu mutane annabi shaibu wakila kuma an ce wani ne ba shaibu ba wa kaumu tubba'in da kuma mutanen tubba'u shi malikun wani sarki ne bil yaman a kan yaman aslama ya musulunta wada a kaumahu ya kira mutanensa ila islam zuwa ga musulunci fa kallabu suka karyata shi kullum kowanne min al-mazkurin na waɗannan abun ambato kazzabar rusula kowanne su ya karyata manzanni ka ka quraish kamar da quraish za su karyata ka ba haqqa wa'idi kuma alƙawali na sai na- narkon azaba na sai ya sauka a gare su ai wajaba nuzulul azabi sauka azaba ya wajaba akan alal jami akan dukan nan bana ka fala ya da ka sadurka kada kirjin ka yi kunci min kubur quraish duka na kafin cewa quraishawa gare ka أفعينا لخلق الأول بل هم في لبس من خلق da جديد suke cewa ba ma iya mai da su mun wada musu mun haifi muka halitta zammai muka halitta kasai muka halitta sauran abubuwa shin afa aina afa aina bil khalqil awwali wai da muka yi halitta farko ba su ba ba ba su ne muka fara halitta ba su mutane ba to sai da muka halitta su mun fada musu mun gaji ne ai lam na'ai ba muga lam na'ai ba muga ji ba bihi da halittar su dan haka fala na'aya ba za mu ga gajiya ba bil i'adati sake mai da su farko ba mu ji wahala haihuwar eh, halittar su ba ya za mu ji wahala sake mai da su bal bal hum su bi lafzin suna cikin wani wani shakku ne na khaliqin jadid na cewa wai za a sake mutu sabuwar halitta wa wal ba su shine tashin kiyama ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من هبل الوريد wala kada halakana da insani hakika mun halicci mutum wani alamu kuma muna sane da ma zuwa su su da zuwa su su bihi nafsu abin da ransa take kitsawa wananu kuma mu a karabu kusa muke mazu ne mafi kusantuwa ilai gare shi min hablil warid bil ilmi da sani min hablil warid akan igiya wato jijiyar nan ta ta rayuwa wal warida ne to su jijiyoyi guda biyu wato su warida ne din nan irqani wato jijiyoyi ne guda biyu bisa fatayya da onuke a gefen wuya wani bangaren damar bangaren hagu إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد iska tana sadda ya talakkal mutalakiya ne mala'iku biyu da aka wakilta ga mutum su rika karban aikin shi suna rubutawa to a san da suke karban aikin sa ai ya gudu yake karba wa ya sabbata ya tabbatar to ana ai almalaka ne mala'iku almuwakkala ne wanda aka wakilta bil insani ga mutum su rika kula da ma ya amalu abinda yake aika yake aikatawa to a san da yake wato ka'idun yake zaune an yamin bangaren damansa wa adin shimal da bangaren hagu minu na mutum ai ka'ida ne suna masu sama
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ba ya min kaulin ba wani furuci da zai yi na wani zance illa raqibun sai face mala'ika mai kiyayewa da dai yana tare yana gefensa duk abin da mutum zai faɗa to ya tabbata ko da kai da wata niyya to mala'ika sai ya ɗauki wannan ihin din naka kuma ya tuci dalilin yin ta balantana maganganun da kai duk maganar da kai in ba ta fito ga duniya ba wanda za ta ji banza tana nan a rubuce in na ɗauka hoto ne a ɗauka a ɗauki hoto a ɗauki murya dan me gobe kiyama a nuna maka in kayi musu
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد illa da dai raqibin sai face mai kiyayewa na gefen sa atidun halattacce wa kullum minhu ma kowannen su duka ma'anar musanna kowanne ana ce mai raqibu ana ce mai atidu waja'at sakaratul maut mayan mutuwa ya zo ai gamratu lallabe wata wace jatu da tsaninsa ya zo bil haqqi da gaskiya min amrul akhirati na lamarin lafiya na lamarin lafiya hatta yarahul munkiru har mai mutu lahaga ga lahira to har ya ganshi iyanan ganin ido wa huwa nafsu shidda ne haqiqa tsanani za a ce masa zalika ai almautu mutuwan nan ma kunta abinda ka kasance ne ta hidu kana bautewa min gare shi ai tare mu kana gudu wata zau kana boyewa to yau ya zo kun haɗu da shi wa nufiqa bis-sur zalika yawmul 'id wani kasa sai ya yi huri fi suri cikin kaholin basi don tashin kiyama zalika a yawmin nafi ranar wato yawmin nafi ranar wurin kaho nan yawmin wa'idi rana ne na narkon azaba da lukufa da kafirai wato rana alkawali ne lukufa da kafirai bil azabi da yi masu azaba وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت به a wannan a cikin wannan rana kullu nafsin kowace rai za ta zo ilal mahshari zuwa wurin taro ma'aha sa'iqun tana da mai korota ai malakun mala'ika ya suko da zai rika kora ta ilai zuwa wurin mahshari in ma in Allah ne to yi sauye ana ta ana hira da mala'ika ai ai ba ka kaskan kana kai ta ta aiku irin wannan rana ba ran tashin hankalin ku bane da ya ga wani a jidin matsayin wani da ya ga halin da yake sai kakka dawo halinka da shi ba irin halinka da nashi ba iri ɗaya bane kai ka kwantar da hankalinka ai ka ga ba ira ka suke ba ba ka ganin wata su gugu su ake yi ana ingiza su ana sa musu kulki an ga an raina su da suke yi to kai ka kwantar da hankalinka in ka shirya da Allah ba to za a kora ta tana tare da mala'ikan da zai rika kora ta wa shahidin kuma da mai ba da shaida wanda ya shahada zai ba da shaida halaya a gare ta da amaliha wancan mala'ika da muka karanto da farko نعم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ليس وسيد يشهد عليها وهو الأيدي دون هنوى abin da duk hannu ya yi bugu ne taba dukiyar wani ne mahaifi ne taba matar da aka ce baka taba baka taba ta to duka hannu sai ya ba da shaida wala arjulu kawawu za su ba da shaida an je wuri kaza da ni an je wuri kaza da ni wa gairuha da wani kawawun duka ido zai ce an kalli kaza da ni baki kunne zai ce an ji kaza da ni hanci zai ce an shaki kaza da ni komai ciki ma zai faɗi an zuba ma abu kaza duka za su faɗi to in ma har za an ga waɗannan an kai ga inda za su yi ƙarya tunda mutum ya san Allah ya san kayan shi to sai ya ce alayyamu na hasimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim baki an san ta kaɗan ne in dai baki bai magana to ba zai shiga wuta ba in dai za a bari baki ya shiga magana to wannan su duk da girman laifin ba za su shiga wuta ba to sai Allah ya shafe bakin nasu sai hannuwa da kawawu da idanu da kunnuwa da ciki da farji duka su faɗi abubuwan da aka yi wanda bai dace ba Allah ya kiyaye shi wa yuqalu lil kafiri da ya ce makafiri لقد كنت كاكذا في الدنيا دنيا في قبلة سكين ربكنا من هذا دقونا النازل من سوكا بك قريك وانا عذابا من سوكا مكا اليوم يوم اليوم يوم فكشمناك من ياي جداءك وتوربنك أنك دقبلك أي قبل أذلنا من كنت gafalataka rabkanaka da ma ta shahidu da ma ta shahidu saboda abin da kake ganin sa al yau ma yau ai da labari kake ji to yau gani ya koyi ji baba saruka al yau ganin ka yau hadidun kar yake ba abin da ba ka iya gani ba ai hajjin mai kai ji ne to da ku bi ma an karta abin da kai mutun nan to yau zaka ga shi kowa ina yake a duniya a duniya wa qala fa hadha wa kala karinu sai na tare da shi wanda suka zauna a duniya tare da shi ai almalaku malaika almuwakkalu bihi wanda aka wanke tamu mutumin nan sai ce haza wannan ai ma ai allazi ladayya wanda yake atidun halance yake ladayya wa ina baka sani ba duk abin da kai duk motsin da kai akwai shi a nan wurin ai hadun hadarce ne hadarce halance yake bai yuqalu limaliki sai a ce wa maliku wato malaikan da Allah ya bari ya bai wa kula da wuta sai a ubangiji ya ce mashi alqiya fi jahannama mutaqattirin ani alqiya jajjefa kullu kafara duk wani mai yawan kafirce ma Allah aniri mai daurin kai jajjefa shi jahannama cikin wuta ai alqiya din nan ba wai ta duniya bane ai alqi alqi shine jajjefa jajjefa au alqiyan koko jefa aka ce to wanda yi kira alhasan in ka duba kira alhasan a qur'ani za ka maimakon alikiya fi jahannama alikiyan fi jahannama na kulla kafari na na tabbara ta manna'in lil khairi mutadin murid manna'in mai yawan hanawa lil khairi ga alkhairi kan zakati kamar zakka an an ce a bada zakati ce akan me mutadin kuma azzalimi muridin mai kokanto fi dini cikin addinin sa الذي جعل مع الله إلهنا
allazi shine wanda yake da ala ilahan ya sanya wani ubangiji akhara daban yana bauta masa ma Allah tare da Allah falik ya wujadde fati fil azab cikin azaba a shadidi mai tsanani qala tarihu rabbana ma a'tawaitu walakin kana fi dalalin ba'id
qala karinu abokin zamansa na shaydan sai ce rabbana ya ubangiji mu ma da gaisu wallahi ne dai ban batar da shi ba walakin ko da nazo na iske shi kana ya kasance fi dalalin cikin bata ba'idin mai nisa bada autu da na kira shi ban su da bade sai ka duwa mu dama ko da iska ta zo da iski ka ba tana rawanta wa qala sai shi ko ya ce huwa daga huwa a tsagani wallahi shi ya batar da ni bid'a'i bid'a'i ila li saboda kiran da yayi mani قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم
kala ta'ala sai ubangiji ya ce kai ko muka da shi la tahsimu da dai nan ba wani fada bane ku daina wata fada fada ta fada ta waje na ai ma ya faula samu fada nan ba zai amfani ba wa qarqaddamtu ilaykum ai na gabatar muku fi duniya a duniya bil wa'id cewa akwai azaba fil akhirati al akhira law lam tuminu inda law law lam tuminu da kuma law tuminu da lau lam tuminu da ba ku imani ba to ga da yake ba ku imani ba wala budda minhu dole ku ku hadu da azaba
ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil
ma yubaddalu al-qawlu ni ba a canza wani zance ladayya waje na fi zalika haka abinda kuka saba a je a canza recording abu abu a mai da shi yanda ake so da kuka saba a duniya to nan ba wannan وما أنا بظلام للعابدين با من زانت باي بني وأعذبهم بلدنا إن مس عذابا بغير جرم بالهم قومي to da yace da wannan lamu bi ma'ana bi zulmi kaka ce mai yawan zalimi da kauli da hawa da fadau baki da ya fadi a wata aya la zulma al yawm yau ba zalimi يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
ni ba mai zalunci ba ne yau mana kulu sanda za mu ce da jahannama ga jahannama halimta alas- halimta la'afi shin kin cika wata kulu sai ita ma ta faɗi da suratul istifham da irin surar tambaya kasu alika mutuna tambaya halimin mazidin Allah ko da kari ai biya a cikina la a sa'u gaira mamta la ashiri ba zan yalwatu sai ba ba ba zan yalwatu da abin da ban cikar da shi ba ai kadin tala a ta cika وأذلفت الجنة للمتقين غير wa بعيد wanda da fatin jannati sai kuma a matso da aljanna lil muttaqina ga masu tsoron Allah a matso da su a makanan wani wuri gaira ba'idin ba mai nisa ba minu ga yan aljanna bai rauna sai su riga ganin ta wai qalu lahum sai a ce masu هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا المرئي wannan abun gani da kuke gani ma zu aduna abin da aka muku alƙawari da shi kenan da kuna bin Allah a lokacin nan to zalla kulli awwali wannan ta dukkan mai yawan komawa ne ga Allah ayyawa da'in mai yawan komawa ila ba'atillahi zuwa din Allah hafizin mai kiyayewa ai hafizin mai kiyayewa da hududi ga iyakokin ubangiji zai tsallake iyaka من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب malakashe shi ne wanda ya ji tsoron arrahama da ubangiji bilgai ba fage ai kafahu ya ji tsoron allah walam ya rahu bai ganshi ba waja yau gashi kuma waja ya zo ma ubangiji da kalbin da zuciya munibin mai komowa ai muqbilin mai daurantuwa ala ba'ati bisa din allah wa yuqalu lil muttaqina aidan sai kuma sake ce ma tsoron allah ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود udkhuluha ku shige aljanna kaga wancan an ce alqiya fi jahannama ko to wannan udkhuluha bi bi bi bi salam ku shige ta bi salamin da aminci ai salimi ne kuna masu kubuta don kulli mafufin da dukkan wani abun tsoro au ko kuma a salamin tare da sallama ai sallimin ku ce assalamu alaikum wani kudu sai ku shige ذلك اليوم وان رانا الذي حصل فيه الدخول وان شجاع الجنة يتبت أتكنسا يوم الخلود رانا دوما كينا في الجنة تكين الجنة الله يسامو
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
lahum ma yasha'una yan aljanna suna da abun da suke so fiha a cikin aljanna waladaina mazidun akwai ma ƙari wanda ba su gani ba ai ziyadatun akwai ƙari alama an zuwa kan abin da suka aikata wa talabu suka nema
وكما لقنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنسقبوا في البلاد هل من مهيس wa kam da yawa a halakana min karnin muka mun halaka waɗansu al'ummatai kablahun gabanin ƙuraishawa ai ya halakana mun halaka kabla kuffarin ƙuraishin kafin kafiran ƙuraishawa mun halaka ƙurunan al'ummatai kasiratan ma da yawa min al-kuffar na kafirai waɗanda muka halaka haɗin nan hum ashaddu minhum badsan sun ma fi tsananin ƙarfi fa naqabu sun ku je su fanakabu su je su yi bincike su gani fil biladi a cikin garuruwa halimin mahisin ko a wurin gudu lahun gare su aw da gairi ko wani su min al mauti daga mutuwa falan yajidu da suka je suka yi bincike fanakabu sun yi bincike sun yi bincike fil biladi a garuruwa halimin mahisin ko akwai inda za a je a labe a tsere ma mutuwa lahun gare su aw da gairi ko wani su min al mauti mutuwa falan yajidu sai ba su samu ba إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب والقسم أو هو شهيد inna la zikra wa'azi ta tabbata fi zalika al marbuda cikin wannan abun ambato liman kana lahu qalbu amma fa ga mai hankali wal aw alqa ko yanzu jefa asam aji ai yasami al wa'azi ya rika jin wa'azi kuma sannan sai da yake jin wa'azin nan wa huwa shahidun yana halarce ai hadarun yana halarce bil qalbi da zuciya yana ji da zu kunnan zuciyar shi ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
khalaqna samawati haqiqa mun halitti samai wal arda da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin samai da kasai fi sittati ayyamin cikin kwana shida awwaluha farkon kwanukan nan al ahadu da aka fara halitta wa akhiruha karshen da aka kare halitta al jum'atu ranar juma'a wa ma masana min lugubi kuma ba wani abu da ya shahi mu na wahala ai ta abun gajiya bai shafe mu ba dalilin haka nazala wannan aya ta sauka ne raddan dan raddi alal yahudu ga yahuda fi kaulin su kuma dan su inna la ubangiji san dai halitta sammai da kasai istalaha ya huta da yau masauki rana asabar yasa ba sa yi rana asabar wanda fahu ta abu ko ko gajiya ya kudu ga ubangiji wanda fa wanda fahu ta abi wato koruwar gajiya anu wato gogajiya ya koru anu daga ubangiji litana zuhihi dan tsarkakuwarsa ta'ala madaukaki an sifatil makadudina daga sifofin halitta wala adamil mumasati to kuma saboda ayin zai yi aiki ba irin mu bane sai ka taba abin da zaka gina don wanda da gina sai ya taba abin da zai gina to sai Allah ba sai wani taba wani abu ba to wajen da ba ba ba taba wani abu wace gajiya za ta kama ai sai za ka dauki wukan mutumin shawar zumunci ko ɗauka bulo ka dora a wuri kaza ko ka ɗauki wannan mai ruwa din na kana auna menene kai ke wannan shi Allah ba ba duk waɗannan bai da bukata wa baina gairihi da tsakanin waninsa inna ma sha'anin sa dai inna ma amru sha'anin ubangiji kawai idan arwada sha'an yi nufin samar da wani abu an ya kula lahu ya ce ma abin nan kunna ko fa ya kunu sai ya zama أصبر على ما يقولون وصدق بعمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر فاصبر كي هقولي خطاب زنجيني للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم kai hakuri alama ya kulu na akan abin da suke cewa ail yahudu sune yahudawa wagairun da wannan su mina tasbih na kamanta shi na kamanta ubangiji da abin da ba shi ba wacce ka zai da karyatawa ga manga qur'ani da annabi wasabbe ka cudanyi bi hamdala suka da yaban ubangijinka ai salla kai salla hamidan kana mai yaban ubangiji qabla tulu'i shamsi kafin huduwar rana ai salatu sudi ta ce sallah asba kajin da asba dai wa qabla al-ghurub kuma kai sallah kafin faduwar rana ayi salatul zuhri sallah azhur wal asr da al-asr kaje inda suka yi wa min al-layli a dare kuma fasabbih ka tudanyi da yin tasbihi da shi ayi sallika sallati al-isha aini magriba da isha'i kaje inda kuma suka yi wa adbaral sujudi da bayan sujada ayyin sallah ayi koko da wa'id bara wa da bara da bayan sujudi wato kai karkari kayan sallah bayan salloli na farilla shine nafila kenan ka dinda nafila ita ma sai ko ku wa'id bara sujudi da juyawan wato gama sallah ai sallin nawafila ka sallaci na filfili almasnunaka abin sunantawa a kibal fara'idu bayan gama farillai to da Allah wanda ya ce ba ruwan shi da hadisi ba ruwan shi da wani littafi a gidan waye je samo inda qur'ani ce kai sallar magariba kai sallar isha'i kai sallar da take da suna asuba kai sallar azhar kai sallar asar in sun hito kai da yamma ina Allah ya ce ayi raka'a hudu ayi raka'a uku ayi raka'a biyu da ai sai ka tsaya a alƙali ka dinga auna sallah tun da Allah bai faɗi rakawoyin da za a yi ba ko bai faɗi lokacin da za a yi ba lokacin azhar ka ji ubangiji ya faɗa ma daga ƙarfe kaza zuwa da ƙarfe kaza da minti kaza muhtarin da asar yake shiga ko a ko a zo ya faɗa ma wannan alƙur'ani faro faro ba zan shi ba amma kuma ubangiji ya ce ma farfadna fil kitabi min ba abin da muka boye ba abin da muka rage ba mu kawo shi a ƙur'ani ba to kaga shi ne wannan kawo wake na aiki wannan asalin qur'ani ne hadisi shi ke haddar shi ke fasara qur'ani malaman da Allah ya ba su fahimta hadisi su kuma sai su fasara hadisi ga abin da annabi yake nufi to ka ce ba ruwanka da zancen annabi ka ce ba ruwanka da littafin malamai to sai ka faɗa mana ina ka je ka samo sallar azhur kuma ina ka samo cewa in ta raka'a kaza ina ka samo lokacin da ake yin ta ina ka je ka samo rab kanuwa ubangiji ya wuce rab kanuwa cikin qur'ani rab kanuwa sallah bai ma wadi ba amma sai ga cewa da ka rage kaza ko ka ƙara kaza ga hukuncin ka amma ka ce wai wai ka ce wai ba ka yadda da hadisi ba ba ka yadda da wani duk wani littafi qur'ani kawai wallahi qur'ani ya fi karhin ka ƙarya kake wallahi qur'ani ya fi karhin ka dole sallar nan da kake yi wanda kake ƙaryata masu wanda suka zo da bayanin sa aikin su ne kake amfani da shi ba aikin alqur'ani ba dan aiki alkur'ani ne mu faɗa muku bai faɗi sallah a zuhur ko la'asar ko magriba in ka ji a mutu sallah to akwai wani hukunci magana da za'i ba wai aini yana nufin sallah bai kamar wal asr kaga yin su kaga ne ne lokacin la'asar ko to Allah ya faɗi cewa sallah yake nufi ko ko da ya faɗi min ba da salatul asri a wajen hukuncin sai da masu rantsuwa wanda suka suka yi sata a tsaye da su bayan sallar la'asar to wanda Allah ya wadi lokacin da za a yi sallar la'asar din bai wadi ba kawai dai cewa yayin sallah kawai ko ko masu yin sallah amma bai ce ku yi sallah biyar ba bai ce kuma ga abu ga yadda za ku yi sallar nan ba ina ka samo tahiyya a cikin Qur'ani ai mu dudu ba mu gani tahiyya ta fito baro baro a cikin Al-Qur'ani ba ta yi ba subhana rabbil ala da kace waje a ina ka samai subhana rabbil azim ai na kasa mai duk baka samu baka san ba su a qur'ani faro baro akwai su a qur'ani amma koyi suke wanda Allah ya sanar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya zakulo su ya fito da su ka ce baka yarda da fadar sa ba sai sai ba da saka maka san Allah shi ma Allah zai ci ma bai yarda da sallar ka ba dan ai baka da hujja wanda ya zo da hujja ai kaza baka yarda da shi ba kaga a ce ibada ka kai ita ma Allah bai yarda da ita ba kaga kula magana cewa wai ba qur'an hadisi ba mun duba bane ko littattafan malamai na fiqh wannan shirme ne shi ke kan shi ne Allah ya kiyaye shi Allah ya bayyana wakila aka ce almuradu abin nufi dai hakikatu tasbihi shi da tasbihin dai ake nufi fi hadhihi al-awqat a cikin waɗannan lokuta to ka zama muladisan mai muladisan mai cudanya lil hamdi ga yabo wasami ka ji ka yi saurare ya muhadab ya kai abokin magana ka saurari makoli zance na ka ji da kyau يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم منا يوم ينادي المنادي رند mai kira zai kira huwa israfilu shine malaika israfilu zai yi kira ne min makanin a wani wuri karibin kusa mina sama'i da sama wa huwa sakaratu baitul maqdis shi ne dutsen nan na masallacin kudur to shi a karabu mawdi'in shi ne mafi kusancin wuri min al'adun da kasa ila sama'i zuwa sama to zai hau wannan dutsen ya kule na cewa ayyata hal izamul baliya wal awsalil mutaqaddi'a واللهوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تنتبهن لفضل لفضل القضاء يا ku kasusuwan da suka tsufa ya ku jijiyoyin da suka yayyanke ya ku naman da ya yi fata-fata ya ku gasussukan da suka watsa a wurare daban-daban duk ku haɗu ku taru inna Allah Ubangiji ya murkunna yana umurta ku an tantamina ku dawo inda aka yi ku ku koma ku haɗe saboda me lifasilil kaza idan yanke hukunci
يوم يسمعون الصيحة بالذهب ذلك يوم yawma a ran nan ne ya suma unar sai hata mutane halitta za su ji tsawa bil haƙi da tashin kiyama ai wahiyar nafatul zaniya ce ta ce huri ta biyu har yau min israfila daga mala'ika israfil wa ya tamil yana ɗauka an ta kuna ta karance kabla da dahi kafin kiransa au ita tsawar au ba da ko bayan kiransa zalika ai yawmun nada'i ranar kira wasa mai da jin tsawon nan yawmul qurud ranar fitowa ne min al qubur daga kaburbura
inna nahnu nuhyi wa numiit wa ilayna al-masir inna mu nahnu mu nuhyi mu ke rayawa wa numiit kuma mu ke kashewa wa ilayna wa ilayna al-masir kuma kuma tana zuwa gare mu
يوم تشقق السماء بذلك يوم تشقق الأرض عنهم سراها ذلك عشر علينا يسير يوم ranar da yadda tashaqqaqul ardu kasa za ta tsatsage anhum daga barin mutane ta bubbude sira'a suna masu fitowa da gaugawa ai jam'u sari'in jam'i ne na mai sauri fa ya kharjuna sai su fito musri'ina suna masu sauri zalika wannan rana wannan tsagowar hasrun taruwa ne wanda yake sirrin mai sauki alaina gare mu da Allah ai bi a wannan rana ne bi a wannan rana ne fasulun wato a wasu na wuce
na hannu alamu bi ma yawon wa ma an ta alaihim bi jazzir ba na
fa zakkira bil qur'ani man yakhafu
ya ma'alam mu masana ne bi ma ya kulu da abin da kafirai suke faɗi wa ma an ta alaihim bi jabbarin ka sani kai ba a aike ka ba dan ka tilasta musu tuntun shari'a ai tajbirun balantana ka tilasta musu alal imani akan imani wa hada faɗin wannan labarin qabla al-amr kafin umurni ne bil jihadi da fara yaki fazakir kai wa'azi bil qur'ani da qur'ani kai wa'azi ga man yakhaf wanda yake jin tsoron wa'idi na rufan azabana wa humul mu'minuna sune mu'minai suratul zariyati makiyatun wa hayatun aya suratul zariyati sura wa zariyati kenan makiyatun makka ta sauka wa hiya 60 ayatan ita aya ce 60 بسم الله الرحمن الرحيم والضاريات ذروا والضاريات نارا سيد مالا نارك نارا سيد إسكوتي تبرو الترابة لذلك تنكدو ترباء كسا وغيره دواننسا وغيره دواننسا ذروا تنكدوا ayata tabrihi tana tankada da shi zariyan tankadawa ayata hukumi tana motsawa da shi falhamilati wukra falhamilati na nan da masu daukar kaya din nan ai asuhubi wato giragizai ta hamilin ma'a da take daukar ruwa da take daukar ruwa wakaran dauka koko nauyi ai sikilan nauyi
faljariyati yusra faljariyati yusran haka na rantse da masu gudanar nan ai a da jiragen ruwa tajiri suke tafiya ala wajen mayin ban zaman ruwa yusran da sauki
falmuqassimati amra falmuqassimati amran na rantse da masu rarraba al'amura ayil malaikatu malaiku suka sima suke rarraba al'arzaka arzuka wala amdara da ruwayen sama wa gairaha da wani ta bainar ibadi tsakanin bayi wal biladi da garuruwa innama tuwaduna lasadir abin da inna ma tu aduna jawabin rasuwa kenan inna ma tu aduna abinda aka yi muku alƙawali da shi ai inna wa'adahu inna wa'adahu alqawlin su bil ba'th da tashin kiyama wa gairihi da wani sa la sadiqun gaskiya ne ai la wa'adun sadiqun alqawli ne na gaskiya wa inna dina la waqi' wa inna dina kuma sakamako ai aljaza sakamako ba da hisabi bayan hisabi la waqi'un mai aukuwa ne la muhalata ba makawa wa sama'i zatil hubuq إنكم لفي قول مختلف والسماء نارا سيد السماء ذات الهبوط ما أبوت حنيوي تشي هبوكو جمع حديقة واتو جمع لنحنيا كطريقة وطرق أي صاحبة الطرق ما أبوت حنيوي في الخلق في الخلق في الخلق أهلتا واتو كالطرق كمان حنيوي في الرمل واتو أداتكين رأي أتكين رأي innakum jawaban rasuwan nan kuwa ya ahla makkata ya ku mutanen makka fi sha'anin nabi cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani da qur'ani lafi qaulin kuna cikin wani zance muku talibin mai sassabawa kila an ce sha'irun mawaki ne sahirun mai dandabo ne kahinun boka ne shirun qur'ani waka ne sihirun qur'ani sihiri ne kahanatun qur'ani bokanci ne shine zance mai sassaba yufaku anhu man ufiq yufaku an juyar da man ufika wanda aka juya anu daga barinsa ai anin nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wal qur'ani da qur'ani ai anil iman daga barin yin imani bihi da shi kullum ya tsore ba an juyar da shi anil hidayati ga shari'a fi ilmin lahi cikin sanin Allah ta'ala dama sanin cewa Allah ya halitta su ba shi yayi ba قتل الخراسون kutila Allah an ji alkarrasu na masu masu yawan ƙarya ai lo ina alkazzabu na Allah an ji masu yawan ƙarya ai ashabul qawl ma buta zancanna almuqtalim mai sassabawa الذين هم في جمرة ساهون alladina wanda zan waɗannan da hum su sahu na masu rabkana ne an amrul akhir daga lamarin lahira to hum fi gamratin suna cikin wani jahilci ai jahilin jahilci ya gama rum da ya lullube su
يسألون أيان يوم الدين ya tsadun annabi suna tambaya annabi istifhama istihza'in tambaya ta izgiri ai yana yawan madini kana cewa za a yi sakamako za a yi sakamako wai yaushe ne ranar sakamakon ai mata madiru yaushe ne zuwan sa wa jawabu jawabin su ya ji zai so يوم هم على النار يفتنون zai zo yau mahu ranar da su yubta nuna za a yi masu azaba ala nari a kan wuta ayyu azabu na za a yi masu azaba fiya a cikin da wai kwalu lamu a ce masu hina ta'azim lokacin azabtar da su ذوقوا فتنتهم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا كتنتني فتنتكم عذاب توكو هذا التعذيب وأن عذاب توان الذي ونن إذا كنتم هو كثر شيء تستعجلون سواء بالأزواج بالأجوغاوة بهيدتي ba kuna ta cewa yau ta kaza yau ta kaza to yau ta zo ina magana kuma dole a shi sai duniya a duniya ita za a dan izgili إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين ما يطورون وبنجدي في جنات سنة تكون وتنسكون كي وعيون إذا نروا تجري تكي بدانا فيها تنقون كنا
آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين akidina suna masu karɓan ma'atahun abinda ubangiji rabon ubangijinsu ya ba su minas sawabi na lada innahum sukan kanu sun kasance motsi na masu kyautatawa kabla zalika kafin shigar su aljanna fi duniya a duniya كانوا قليلا من الليل ما يهجعون kanu sun kasance ya ja'una suna yin bacci kalilan kaɗan minan laili na dare ayyana muna suna yin bacci na'am ai yanamuna suna bacci fi zamanin a wani lokaci ya tsirin mara yawa minan laili na dare wa yi salluna aka karahu mafi yawan daren kuma su tashi su ta sallar su ta nafin filin وبالأسهارهم يستغفرون wa bila sahari lokacin su jini kuma su tashi hum su ya saka sirrin suna ta istighfari ya kuluna suna cewa Allah ma gafir lana Allah ya kai mana gafara وفي أموالهم حق للسائل والمحروم duk halayen yan aljanna ne Allah yake faɗi sannan wa fi amwalim a cikin dukoyinsu a haƙƙun akwai wani haƙƙi lisa'ili na mai roƙo ko mai bara wal maharumi da wanda ya hana kan shi roƙo ko bara ay allazi la yasalu wanda baya roƙo li ta'affufi dan kamun kansa to da mai roƙon da mara roƙon duk suna ɗauka su baki
وفي الأرض آيات للمؤمنين ayatun ayoyi sun tabbata da lalacin masu karewa ala kudratin lahi da sa'ikon ubangiji subhanahu tsarkakakken sarki wata ala wanda ya daukaka wa hadaniyati da kadaituwarsa to sun tabbata fil ardi a cikin kasa min aljibali na duwatsu wal bihari da ko da gulabe wal ashjari da itatuwa wal simari da yayan itse wanda bati da tsiraruwa wa gairaha da waninsa gawa da da mokini daga wanda suka fi kankance da karbi wata wa ubangiji da ikon ubangiji wa fi anfusikum afala tusirun wa bi amfukum ga kawunan kuma ayatun aidan a kawunan kuma aya akwai ayoyi min bari halkikum tun daga faruwa halittar ku ila muntaha wa har karshen sa wa ma fi tarkibi halkikum da kuma tsaddora halittar ku min al ajaib yana cikin ababan mamakai afala tusiruna shin ka ga ba za ku lura ba ka tsaya ka dubi kanka ka ji asalin ka majina ne ka koma taron jini ka koma tsoka aka zuba ma kashi da jijiyoyi aka sa ma gashi aka sa ma ido aka sa ma ci aka sa ma magana aka sa ma gasunan gasunan ka dubi kanka mana ka gane ikon Allah ka lura ba fa afala tusiruna zalika ba za ku lura da haka ba fatastadilluna ku shiryu bihi saboda luran nan da kuke ala sanihi bisa wanda yayi wannan halitta wa qudratihi kuma ikon shi wa bis samai rizqukum wa ma tu'adun wa bis samai rizqukum sannan ya halitta arzikin ku a cikin sama ayyana madaru shi ne ruwa almusabbabu maban sabababtar da annabata annabatu tsiri anu daga ruwan nan allazi wanda daga tsiri ne huwa rizqun abinci ke zuwa ko arziki wa ma tu'aduna babun da aka yi maku alkawali da shi min alma'adi na koma koma wasawabi da lada wala iqabi da azaba ai makatubun zalika abun rubutawa haka ne cikin sama a cikin sama wa rabbi samaa ولد إنه لحق مثل ما أنكم تكذبون فورد السماء نالا إلى أبيد السماء والأرض كسر إنه ai ma cewa suna abin nan da aka yi maku alkawari da haƙƙun matabbaci ne misalan min yadda kuka san ma annakun kutan da kuna kuke yin magana
alateka hadithu raisi ibrahim al-mukrami alateka hadithu raisi ibrahim shin ko labarin bakin ibrahima ya zo maka almukurami na abin girmamawa din nan kitabun zance ne lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bakin nan ko wahum malaikatun su malaiku ne itna ashara goma sha biyu au asharatun ko goma au salatatun ko uku to koma nawa ne minhum jibril akwai dai jibril إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون in zakadu alai sanda suka shiga ma annabi ibrahim fakalu sai suka ce mai salama assalamu alaikum ai suka faɗa mai hada lafza wannan lafazi kala salamu shi ma ya ce salamun alaikum ya faɗi hada lafza wannan lafazi a'a kawun ai ko mutane ne mun karuna wanda ba mu gane ku ba ai la na arfa ba mu san su ba kala zalika ya faɗa ne fi nafsi a cikin su ba fi ne hito masu ba na'am to huwa shi kaumun munkaruna mubtada'un khabaru mubtada'i labarin mubtada ne muqaddarin abun kaddatawa ai haula'i qaumun munkaruna na faraga ila ahlihi faja'a bihi samiyin faraga sai dan karkata ila ahli zuwa iyalinsa sirran a boye ana nan faja'a bi ijlin sai ga marki ya zo da shi saminin mai mai wafi surat hudun a surar hudu bi ijilin hadirin ya zo da gataccen dan maraki
faƙarrabahu ilaihim qala ala taqulu faƙarrabahu sai nisan sai matsantar da naman nan ilaihim zuwa gari kala yace ala taquluna ba ku ci ba ai ma'ana ku ci arada alaihim al-akala ya gilma musu magana shine falan yujibu sai ba su mai komai ba فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم دولا فأوجس منهم خيفة sai tsoro ya shiga a cikinsu sai ya ɓoye tsoro a cikin ransa a sanin fa mutum da nama kuma gasashe kana bako da zuwa an gabatar ma da nama mai kake jira mai gida ya zo zai tashi kai kuma ka kama aiki ya ga ga cewa ga nama ba su makula ba sam a wannan zamanin a mutum ganan nama ya kici an yafi mutane ne mutane bakin nan to sai tsoro ya kama shi ba waje sa sai ya boye haifatan tsoro minu na bakin nan kalu da sai ga yanayin da suke zaka ce mai latafa bari tsoro mai masauki mai masauki mai bari tsoro inna rusulu rabbika mu yan aikin ubangijinka ne wa basharu suka maye mai albishir bi gulamin da samun yaro bayan samun yaro alimin babban malami ai bi ilmin katirin mabuci ilimi mai yawa huwa ishaqu shine ishaqa kama zikir kamar da aka ambata fi hudin cikin suratul hudin fa aqbala imra'atuhu fi sarratin fa tasfatu wajhaha wa qalat
ba ka bada jimratu sai ga matarsa ta gabato tana jin tana dama ta kasa kunne tana jin abinda mai gidanta ke mai da magana da bakinsa jin cewa an mai albishir da samun ɗa ai fa sai ga ta ta gabato ita ce tsaratu fi sarrata cikin wani ƙara wato kamar buɗa kenan na mace ka sa ai farin ciki ke sa a yi ta ko eh to sai ta zo ai da sai ta zo ta ya tantana mai daga murya fasakkar wajaha sai ta mari kuncinta wa kalin ta ce azuzun ina tsohuwa a ƙimin ba karariya ba ta haihuwa ba yau a zama da alimci din zan haihu kai ba ne mutum ai ta giya a zai ta zai ta buɗa ai lamta da rika so ba ta taɓa haihuwa ba wa umraha kuma a lokacin da aka yi wannan albishin din shekarunta rayuwarta tana da tisin wata tsuna sanatar shekara ɗari ba ɗaya wa umar ibrahim shi ko mai gidan nata na ci sanatin wato shekara ɗari au umru koko rayuwarsa mi'atun wa ishiruna sana shekara ɗari da ishirin sana aka mai abincin samun ɗa wa umru haifi kuma rayuwarta a lokacin tisuna sana shekara tisin
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم kalu muka ce kazalika ai ba abun mamaki bane misali kaulina irin yadda muka faɗa muku din muka faɗa muku din nan bil bisharati a cikin bishara za ku haihu to kazalika haka nan kala ba ku ki ubangijin ki bane inna shi ko ubangijin ki huwa al hakim mai hikima ne fi suni cikin aikin sa al alim masani ne da halki da halittar sa qala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun kula da sai ga sai kuma annabi Ibrahim hankalin shi ya dawo to ba ma ka dubu me shi anan ku ayyuhal mursalun ya ku yan aike
qalu inna ursalna ila qaumin mujrimin kalu kace inna mu ursalna an aike mu ne ila qaumin zuwa wadansu mutane mujrimi na kafirai ai qaumin ludin mutanen lut linurtila alayhim hijaratan min tin yan rusula dan mu sauko masu dan mu sako masu lan rusula alaihi jaratan dan mu sako masu da duwatsu da mu sauko da duwatsu a kan su min tsini na yambo ai matsubotan abin dafawa din nari da wuta musawwamatan inda rabbika lil musrifin su ko ta kumfanin nan musawwamatan abin yi wa alama ai mu'allamatan abin yin alama alaiha akan ta da ismu sunan manyur ma da duk wanda za a je ba to akwai sunan ta cikin dutsen kuma ba wanda aka yi kuskure a bai sami na rabon ba inda rabbika a wajen ubangijinka lil musulmi na ga masu banna bi itiyani saboda gowarsu arzuku gowarsu ga arzuku da mazaje ma kuzurin kuma tare da kafircin fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin abin man mamaki kaji wannan aikin kafirai ne amma a yanzu musulmi wai hamma yana kiran su kansu mumini dan neman duniya da zai rika saduwa da namiji ya san iya kada su imani to ba ma lalatacce sakarai wawa a ce wai Allah ya baka mata aure maimakon ka amfani da ita da abinda Allah ya halatta ma a wai zaka ce zaka biyo ta bayan sa akwai tsaurin kan da yake irin wannan ai kila wancan kila a ce a dan ba in ma akwai wurin bada hangari balantana babu a ce kila dan bai da mata ne to kai ba ka zo ga masu wai ai ka zo ai lalle yau bayan ta kake so ta ce a a kana a a ta ce to zan sake ki to inda in ta fara ce mai arziki to wallahi sai da kirkuta mu daga amma wawiya sai ta bi shi to ka tilasta mata kai ke da zunubin ga zunubin yanka ga zunubin kasa ta yi to da aka muji tsoron Allah a daina abin da duk Allah ya ce a bari a nisance shi amfanin wannan taron mu kenan ba mun taro bane mu zo mu ji ana ba mu labarin mutan da in kun ji an faɗa mata an faɗa mana mutan da ana nufi in wanda za mu koyi ne mu koyi da su in wanda za mu guji aikin su ne mu guji su mu guje su ba ana faɗa mana azaba da aka yi mutanen da to mu ko da ubangiji ya yi annabi alƙawarin ba zai sauka mana azaba ta musiba ai yana iya tsamo ka ai yana iya tsamo mu da guda guda alika mutum azaba ba ga ta yanzu ta faru ba kirna jin ake yi ai wanda aka wanda wanda aka dauka ai shi ta shafa eh to mu ji tsoron Allah dukkan abin da muka ubangiji na mana yanzu wallahi mu ke sa mu sauka ciniki muka da Allah muka ba shi kudi ya ba mu to ya kamata mu aje wannan shi duk abin da muka san ba ya da kyau Allah ya ce abu abu na to ka nisance shi kar ka raina da liman ai dan abu kaza abu ne kaza ba wuce ya ce tsinkin da ka raina ko dan hakin da ka raina shi ke tsore ma ido karshe ma haka maka da haka masu tsoron Allah luwadi ba aikin musulmi ba ne ba aikin mumini ba ne aikin kafirai ne kuma kun ji irin abin da kushin da Allah ya yi da su duwatsu ne sauka masu na azaba to kaka ga wai kai kana cikin al'umma annabi kamar yadda na faɗa Allah yana iya jarraba ka da wani bala'i to kuma karshe wallahi duk masu wannan shiga shiga su gama wahalar su ba wan ba wan ba kuɗin ba lada sai da ko ko ka samu kuɗin su lalace mu ji tsoron Allah a nemi duniya ta hanya ta halal idan ka nemi duniya ta hanya halal to sai ka zama mai albarka kuma kai sai ka zama mai albarka dan duk abin da ka ci ta hanya halal to ba zai baka kaje ka saka Allah ba dukkan abin da ka ci ta hanya haram to ba zai narke ya fita ba sai ka je ka saka Allah da shi ga dalilin ka ci halal haram ga kuma dalilin ka je ka aikata sabon Allah za ka mu nemi duniya mu ta hanya ta kwarai wanda suke za mu gaba da Allah ke kyawun gaba Allah ya shirye mu wato ta masu banna su ne kafirai
fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin ba akhrajna sai muka fitar da man kana fiha wanda ke cikin garuruwan muludu din nan ai qura kawai muludin garuruwan mutanen ludu muka fitar da wanda ke cikin da min al-mu'minin na mu'minai li hilakil kafirin saboda halaka kafirai fa ma wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimin
ba wajen nafiya a cikin ta ba samu wani gida ba gaira baitin min almuslimin in ba gida guda kadai na musulmai ba wa um lutun shine lutu wa bin jawu da ƴaƴansa mata guda biyu wasu ku an sifanta su bil iman da imani wal islam da musulunci ayyuhum musaddiquna su masu gaskatawa ne duk lobin da zuciyoyinsu amiluna masu aiki da warihin da gabansu a ba'at da'o'i وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا في مكبر آية وتعلام على إهلاك لتهلك فيها أجن القرية بعد إهلاك الكافرين بين هلك كافرين للمنبتة للذين قوتا الناس دول قبايا يخافون العذاب لذلك يجنطون عذاب العليم وميرددي فلا يفعلون ذنب ذات أي كبا مثل فعلهم إلى أي وفي موسى إذا ارسلناه إلى فرعون بسلطان
وفي موسى وفي موسى أكسى النبي موسى ما أكوي آية آية إذ يعند أرسلنا ومك أيكا إلى فرعون دعاء فرعون وشيكم وشي موسى ملتج سينا من شلطان بسلطان لهجة مبين مبين فتولى برمه وقال صاحب مجنون فتولى سيد جريان الإيمان قبله إيمان في فرعون إن بركنه ده لندنسا أي ما جنوده تعالى لندنسا وأنت بسركنه لأنهم دنسوا كركن كما بانقوني له قريش وقال سيد da Musa ga annabi Musa huwa sahibu shi mai sihiri ne aw majnun ko ma mahaukaci ne fa akhadnahu wa junudahu fa nabalnahu fil yammi wa huwa mulim ba ka nawa sai muka kama fir'auna wa junudahu da mutanansa bana balna muka watsa su da yamin cikin kogi ai albari cikin gulmi fagore fagare ku duka suka nitse wa huwa shi fir'aunu mulimu mulimu ya mai wato abin da ne ai atin mai zuwa ne bi ma yulamu alai da abin da za a yi zargi a kansa min ta kaze da rusuli na karyata manzanni wa da'awar rububiyyati da kuma da'awar cewa wai shi ubangiji ne وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي إهلاك عاد أهلك عاد وما أكوي آية آية ثم أرسلنا دم أيوك سد مكتكو مسو الريح إسكا الحكيم بكراريا عليهم أكلت هي التي لا خير فيها إذا إسكا دباء الخير أسكنتا dalili kuwa da an hada ita la ta hamilu madara ba ta dauke da ruwan sama wala ta likihu shajara ba ta yin kilimi ga itace wahiyar da buru ita ce iskar da ke tasowa daga yamma ma tazaru min shay'in atata alayhi illa ja'alahu karrami ma ma ta zara min shay ba abun da take bari nafsin rai ne au malin ko zuciya a tat alai da ta zo ma kansa illa ja'alatu sai ta mai da shi karwani ne kamar karmamin da aka fi aka tattake ai kalbali kamar tsawon abu almufassati wanda ya fabballe wa fi samuda qila lahum tafattahu hatta
wafi ilaki samuda a cikin halaka samudawa ma akwai ayatun aya izkila sandalawun izkila lahum sanda aka ce masu ba da akarin na kashe bayan soke taguwa ta matta uku ji daɗi hata yi na haihuwa wani ɗan lokaci ai la in ka bai ajalikun zuwa arewa ajin ku kama fi ayatin kamar yadda ya zo a cikin aya ta matta uku ji daɗi fi darikun cikin gidajen ku talata da ayyamu gwargwadon kwana uku kaɗai duk za ku mutu فأتوا على مرعتهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأتوا suka yi girman kai a namun rabin ga umarnin ubangijinsu suka ke bin umarnin ubangijinsu fa aka zato musayika su sawa ta kama su ba da mudiyyar talatati bayan wato shudewa uku na ayyanin kwanuka ai a sayhatu tsawa almulikatu mai halakawa wa hum yanzuru da rana suna ji suna gani
فما استطاعوا من قيام وما كانوا تسرين a san da ta zo fa masa dawo min kiyan ba damar ba samu damar bikewa bai ba ai ma kada ru ba samu dama ba ala na wuri bisa zabura balantana har su mike har su samu damar gudu hina nuzulil azabi lokacin sauka azaban nan wa ma kanu ba su zama muntasirina ba ma ban sauka mafansa ba alaman a halaka akan wanda ya halaka su وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وقوم نوح متانا لوط أي نعم أي وفي إهلاكهم أتكن هلكاتوا بما في السماء da abin da ke cikin sama na ruwa wal arda abin da ke cikin kasa na ruwa akwai ayatun aya ai wa ahlakana qauman nuhin mun ahlaka mutanen nuh min qablu gabanin nan ai qabla ihlaki haula'il murkurina kafin halaka waɗannan gabuwa bun ambato innahum su mutanen nuhu kanu sun kasance qauman mutane fasikina fasikai والسماء بنيناها بعين وإنا لموسعون ka duba ga wata ma sama banai na hamu muka gina ta bi aidin da ƙarfi wa inna mu la mutiuna masu iko ne ai qalibuna masu iko ne yuqalu ana cewa adar rajulu wato mutum yayi ƙarfi ai ya ya ido ai ada ya ido ai kawuya yayi ƙarfi aw sa'ar rajulu kuma wato mutum ya zama mai kuɗi ai sa'ar rasu atin ya zama abutun yalwa wa kuwatin da ƙarfi
ولقد خرجناها قديمة ما هي wala ba kaza ma da kake gani farashina ha mun shimfiɗa ta fa ni'ima ma da la da almahiduna masu shimfiɗawa na hannun musa allah kenan wa min kulna ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون wa min kulli shay a kowane abu kuma halakana mun halitta su zauje ne nan sun fi biyu ai sun fai ni nau'i biyu kalla kar kaman an ce namiji wal unsa sai a ce mace wal sama'i in an ce sama wal ardu sai a ce kasa wal shamsi in an ce rana wal kamar sai a ce wata wal sani an ce fadin kasa ban kasa wal jabal sai a ce duwatsu wal sayf in an ce bazara wal shita sai a ce hunturu والحلوي والحلوي إن أنت راكي والحامد سيأتي ثاني والنور إن أنت هاتك والظلمة سيأتي ذو كل ذاك سبيبي من هكذا لألكم كوشي وكوشي تذكرون فاوى أبدا فتعلمون كثيرا أن خالق الأزواج ما يهلكت دنبوجين أبوه وانشان فرد شيكتين فتعلمون وتكم وتعلمون
فبروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين fadirru ku ruga ila Allah zuwa ga Allah ai la tawadi zuwa neman ladarsa min iqabi da gabarin abin da zai jawo muku azabarsa da an tudi'uhu shine ku bi Allah wala ta'su ka ku saba masa inni lakum minhu nadhirun mubin ni mai gargadi ne gare ku daga wajen ubangiji mai gargadin nan ko mubin mai bayyana da gargadi ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
wala taj'alu kada ku sanya ilahan wani ubangiji akhara daban kuna bauta masa ma Allah ya tare da Allah inni lakum nadhirun ni mai gargadi ne gare ku mubin mai bayyana da gargadi minhu daga ubangiji
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا خير أو مجنون كذلك هكا لما يجي يدك كسماء لنا ما أتى الذين من قبلهم ونزل قباتيسو با wani wanda zai zo musu min rasulin na manzo illa kalu sai sun ce ma manzan nan huwa shi manzan nan sahirun bai sihiri ne aw majnunun ko ko mahaukaci ai misali misalin ta kafirin karyata su daga gare ka suka wajen da fadar su innaka kai sahirun mai sihiri ne aw majnunun ko ko makarya ma mahaukaci ne takadibul umami qablahum wato karyatawar al'ummai da suka gabace su ga rusulan manzannin su duka wajen zalika saboda wani irin abin da suka ce ma din nan a tawasauni balon kawun tsarun a tawasau kulomi sun sun ma junansu wasiti ne in kun zo mu ga abin da muka yi kuma in naku manzan ya zo ga yadda za ku mashi a ba su ba bal bal hum su qaumun mutane ne ne dagu da masu shishigi ay jama'ahum hal ala hada alqawli dubyanu shishigin su jama'a su ya hada su ala hada alqawli akan wannan dace ba wanda ya san da wani fatawalla anhum fama anta bimalun wata walla ka bijira anhum daga barin su fama anta bimalun kai ba abin zargi bane la annaka dan kai ballagtahum risalata kayyar musu da sako وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وذكر أي إذ بالقرآن كي وأذي القرآن فإن الذكر وأذي تنفع المؤمنين سنة أنفان المؤمنين أي من علم الله وأن الله يسأل تعالى أنه سواه أن سواه أنه سواه يؤمن زي إيمان شو كذلك زي وأذي وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ma ma kalakatul jinna ban halitti aljannu ba wal insa da mutane illa li ya'buduni sai dan su bauta mani wala yunafi zalika adam ibadatul kafirin rashin ibadar kafirai ba zai kora wannan magana da ubangiji ya faɗa ba la'annar gayata dan matuƙa la yalzamu wujudaha samun kaza ba zai yi ba kama fi kaulika kamar yadda kake cewa baraitu hadal kalama na dai ka wannan alkalami ne la'akatuba bi dan yi rubutu da shi ai sai kamar ya kalkalmin ai ya rabu da an ma ya bace baka yi rubutu da shi ba to haka sai annabi ubangiji ne yake bayan naka kai kan la ta tubu sai ma ya kasance baka yi rubutu ba bihi da shi ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yu'minun ma uridu minhum min rizq ko da na halitta aljanu da mutane ba ina nufin na halitta su ne dan su kawo mana kuɗi ba ban yana nufin wani arziki ba gare ni wala da an fito kawunan su ma ban ce su su yi maka su arziki ba ni zan ba su wagarin da wani su wa ma uridu an yi ɗemo ne ban kuma yi nufin na hadisai su dan su rika ciyar da ni ba wala an fito ko su ciyar da kawunan su wala gairan ko wani su inna Allah inna Allah huwa al-qassam tudru wa kalamati inna Allah ubangiji huwa ar-razzaq shine mai yawan azurta zul quwwatil matin mai tsananin karfi fa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun fa inna lil ladina zalamu anfusahum wadannan da suka zalunci kawunan su bil kufri da kafirci min alima kafta na mutanen makka wa gairihim da wannan su to suna da zanuban wani rabo min al'azabi na azaba misali zanubi irin rabon ashabihim wani sahabban su alhaliki na wanda suka halaka kablahum gabanin su fala yasta'jiluna su daina bi dan gaugawa bil azabi da zuwan azaba in akhadhum inna jilkin jamus ila yawm al-qiyamah zuwa ranar qiyama فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون fawailun tsananin azaba ya tabbata lallabi na kafaru ga wanda suka kafirce min yaumin a cikin ranar su allazi yu'aduna wanda aka musu alkawari da shi yawmal qiyamati ranar kiyama